ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sha uku ga watan Jimada al'ula ko? Jimada saniya? Jimada al'ula ne, shekara ta 1447 Hijiriya wanda ya dace da uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2025 miladiya. muna cikin suratul azab darasi na biyu ko darasi na biyu a cikin suratul azab yau za mu tashi aya ta ta tara ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum harama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون نعم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
Allah madaukin sarki yana ba mu labari dangane da hakikanin abin da ya faru a cikin wato wannan yaƙi shine yaƙin Ahzab ghazwatul Ahzab wanda yau za mu tattauna insha Allah a kansa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya kunna kai imani ku tuna ni'imar Allah akan ku ja'atkum junudun yayin da runduna ta zo muku ta kafirai suka yi taron dangi akan ku fa arsalna alaihim rihan muka aiko musu da iska mai ƙarfi wa junudan lam tarauha da kuma rundunonin da kuma ba ku gansu ba Allah ya taimaki musulmi da iska ta yi abin da ta yi wa kafirai da kuma ta rundunar da kuma muminan ba ku gani ba wanda ta girgije su ta sa suka ta tattara kayansu suna guduwa da ƙafarsu cikin da ba su taɓa gani a rayuwarsu ba wata iska ce musamman ta musamman Allah ya turo ta don ta halaka su wa junudan lam tarauha da kuma rundunar da kuma musulmi wato su ne mala'iku ba ku gansu ba su ne suka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai suka firgita su an ruwaito cewa Allah ya aiko musu da wata iska mai sanyi sanyi aka yi a wannan daren sanyi fa sosai eh sanyi kuma a cikin dare mai sanyi iska mai sanyi cikin dare mai sanyi ta yi ta ɗiban ƙasa da ƙura duk ta lullube su duk wanda ka ganshi ba za ka gane shi ba sai ga fuskarsa gaba ɗaya ƙura ce da ƙasa kuma Allah tabaraka wata'ala ya umarci mala'iku suka yi ta tsinke suka yi ta tumbuke tanti tantinsu in iska ta kada sai mala'ika ya kama rumfar tantin sai gullar da shi sai iska ta yi gaba da shi sun hura wuta duk iska ta zo da ƙasa da ƙura da yashi ta bushe wutar gaba ta ki ɗaya ga tsoro suka ce yau wai kiyama za a tayar komi kowane shugaba sai yake gaya wa mutanensa cewa ya ku mutane kowa fai nemi tsira kowa fai nemi tsira kowa ya san inda za shi annaja annaja wa kana Allah bima ta'maluna basira lalle Allah ya kasance mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ya yi niyyar ya nuna musu barnar da suka yi niyyar yi wa annabi Muhammadu da addinin musulunci Allah bai ba su nasara kuma haka Allah yake shaɗin sa a jiya yayi haka yayi kuma yau ma haka zai gobe ma haka zai duk wanda suka nufaci musulmi da sharri da bala'i in Allah ya so da sai Allah ya maganin su bi mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala rundunoni ne masu yawa suka zuwa musulmai ta sama ta ƙasa gudu kudu da arewa gabar da yamma amma Allah ya turo da nasu rundunonin wanda ku ɗin ba ku gani ba shi Allah ya tashi ya maka aiki ai ba sai ya nemi shawara ka bayi sai dai kaga abu yana gudana kawai abin da ake son ku musulmi ku rike gaskiya ku yi aiki da shari'a ku kama Allah insha Allah taimakon Allah yana tare da ku Allah ce ja'ukum min fawqikum ka tuna yayin da suka zo muku ta saman ku min a'la alwadi min jihati al-mashriq ta saman kwari ta ta gabar wannan jumla din irja'ukum min fawqikum badal ne na irja'atkum junudun shine aka ce min fawqikum ƙabilar Gatfan da Hawazin ne, su suka zo, banu ƙuraiza suka haɗu da su, bayan sun warware alkawari na zaman lafiya da annabi. Wa min asfala minkum suka zo ta ƙasanku, min asfalin wadi kenan, ta ƙasan kwarin, ta ɓangaren yamma, su ne ƙuraishawa da kuma sauran ƙawayen ƙuraishawa wanda suka zo don su taimaka musu. wa izagatil absaru ku tuna yayin da idanuwa suka kauce anan ana nufin cewa an shiga tsoron musulmi sun tsorata ido ya kada a kinaya ne na cewa wato an shiga tashin hankali in an ce zaga wato wazkuru ku tuna wakta an zagat absarukum idanuwanku suka kauce wa malat an kulli shay'in idan ya kauce daga komai da gefensa ba abinda kuke gani sai abokanan gaba kawai sun zura musu ido suna tsoraci musulmi juma zagal basaru an ce ma zagal basar wa ma tsaga zaga ya zigu zaigan da zaiganan idan malaman haraf kaucewa shine zaga idan ido ya kafe ya ƙi kaɗawa ya je wani guri shi ma ana cewa zagal basir wa balagatil qulubul hanajira wannan wani bayani ne na tashin hankalin da ya samu musulmi na bala'i saboda rundunonin kafirai sun kewaye su a wannan rana na yakin azab don su yi musu illa zukatanku suka fito har suka iso maƙogwaro wai saboda bala'in zuciyar ta bar kirji inda take ta yi waje har ta zo maƙogwaro shi ne wa balagacin ƙulubul hanajira alhanajir jam'i ne na hanjaratu alhanjara shi ne jauful halƙum hatta idza balagacin halƙum nan maƙogwaro wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun abinda ake nufin zukatan ku sun karkada sun tsorita iya matukar tsorita kamar sun tashi daga inda suke zukatan sun koma wani wuri kamar zuciyarku za ta fashe ta fita a jikinku saboda bala'in tsoro wannan fa sahabbai ne musulmi masu imani Allah ya jarabe su da tsoro saboda me saboda rundunar ta yi yawa waɗannan ƙabilun duk sun haɗu Ghatfan, Hawazin, Banu Quraiza ne ga Qurayshawa da ƙawayensu aka yi ta taro don aje a yaƙi addinin musulunci su kuma musulmi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana suranta mana irin bakin ciki da damuwa da firgici da musulmi suka fuskanta wato a wannan rana na yakin gwalalo yakin ahzab wannan taswiri ne badi'i mu'assiri wato an suranta mana yadda yakin yake ta yadda ya yi tasiri sosai a cikin zukatansu ta yadda zukata suke motsi idanuwa suka kada aka tsoro aka tsorota Allah ya ce wata zununa billahi zununa wannan bayani ne na ainihin wato tunanin da ya fara ɗarsuwa a cikin zukatan ainihin musulmi lokacin da suka ga waɗannan rundunoni kun san gaba ɗaya sun je sun kewaye madina ne gaba ɗaya suka kewaye zunun jam'i ne na azzannu wannan masdar ne in an ce azzannu yutlaqu alal qalil wal kaseer ko kaɗan ko mai yawa duka ana ce da shi a zunun kuka yi ta zace-zace kowa ya zace abinda zai zata kuɗin muminan daga cikinku akwai wanda yake kan yaƙininsa ya daɗa ƙarin imani duk da bala'in da ya gani kafirai sun kewaye musulmi ba masaka tsinke ba mafita amma wannan sai yasa suka yi wa Allah kyakkyawan zato cewa suna kan yaƙini daga cikinsu akwai wanda ya bayyana musulunci da imani musulunci da imani amma ya ɓoye kafirci da sabon Allah su ne munafukai kenan kun san ai akwai munafukai a ciki a lokacin akwai wanda yake ya ɗan samu rauni wata zununa billahi zununa an ɗan samu ɗan tabuwa dai kaɗan ana ta zace-zace su munafukai sun yi zannin sayi zannin su mummunan zato su kawai sun ɗauka cewa yau za a halakar da muminai za a halakar da annabi wata zununa billahi zununa musulmi su kuma suka yi zato wasu sun ɗan samu rauni suna ganin anya kuwa wasu kuma suka samu yaƙini mai ƙarfi zunun muktalifa kamar yadda imamul hassan basir ya faɗa muminai sun samu yaƙini akwai alƙawarin allah zai tabbatar riwaya ta zo daga abisa al-khudri ya ce mun faɗa ƙunna yau malhaddaki mun faɗa ranar khandar ya manzan allah hal min shay'in naqulu da suka shiga tsoro suka ce manzan allah ko akwai abin da za a bamu za mu rinka faɗa faƙad balagatil ƙulubul hanajir zukata fa sun zo makogoro kamar zuciya za ta fashi ta canja wuri manzo Allah ce ku rinka ce Allahumma stur auratina wa amin rawatina Allahumma stur auratina wa amin rawatina da suke ta faɗan wannan sai Allah ya tada iska da ƙura da tsoro iskar ta bushe fuskokin kafirai to ba sa ma iya ganin gabansu duhu ba in ka daga hannunka ba za ka ga hannunka ba saboda ƙura guguwa to ya za a yi yaƙi me zai yi bayi tantin da suke ciki iska ta ɗaga shi sama ta yi gaba da shi ta wullar da shi wutar da suka hura suna gasa nama suna cin abinci suna kallon haske yashi ya zo da guguwa gaba ɗaya ya rufe ta kowa ya shugabansa yana cewa jama'a kowa fa ta kansa kaga an shiga bala'i Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu wa zulzilu zilzalan shadida a wannan lokaci ne aka jarabci aka jarabci muminai wannan hunalika din zarfu makanin ne lil ba'id can ne a wancan lokaci a wancan wuri aka jarabi muminai daga ibtila'i ne jarrabawa al-ikhtibar al-imtihan da masifu da abubuwa na jarraba na tashin hankali wallahi aka girgiza su girgizawa mai tsanani me ya ba su tsoro saboda duk an kewaye su kuma duk dangin kafirai gaba ɗaya na kewaye duk sun zo gaba ɗaya da makamai su kuma ga su ya adadi kaɗan suka shiga damuwa Allah ya jarrabi muminai ka san malam duk imaninka Allah zai iya dora maka wata jarrabawa da sai ka girgiza in aka taba ka wani abu wallahi sai ka karu shine wa zulzilu ittarabu ittiraban shadidan suka kadu hanta ta kada saboda bala'in tsoro an kewaye su ga makamai kuma abokanan zaman su jahudawa banu quraiza da suke madina su an yi alkawari da su ba za su yaƙi annabi ba kawai a daidai lokacin suka warware alkawari suka ce mun fasa kawai za mu yaƙe ku don haka sun ba da likit sun ba da hanyoyi sosai da za a yi wa musulunci illa da musulmi lalle musulmi sun shagalta da abokanan gaba a wannan yaƙi shagaltuwa sosai aka daina komai sai maganar yaƙin nan ya za a yi malam abun ya kai ga wallahi sallah sai da suka gagara yin sallah kan lokaci ka gare sahabi tare da annabi wani tashin hankali ya kai ga lokacin sallah ya yi ba a yi sallah ba babban abu ne to sai a yakin azab yakin gwallo wasu cikin sabbai suka zo suka ce ya rasulullahi ma sallaina ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu yi sallah ba fa manzo Allah ya ce a'a wala ana ni din ma ban yi sallar ba ai Allahu akbar yace wallahi ma sallaci yace wallahi ban yi sallah ba Allah annabi yace mala Allahu quburahum ajwafahum nara mana'una an salati al-wusta Allah ya cika cikin kafiran nan da kaburrukan su da wuta sun hana mu yin sallar la'asar an shagaltu da la'asar ma ba a yi ba sallar tsakiya salatul wusta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wani jarrabawa wa zulzilu zilzalan shadida ka san me faru wasu daga cikin musulmi suka dan fita haka da dare cikin daren suka dan fita da makamansu irin dan leƙe haka to wasu su ma cikin musulmin wata tali'a din su ma suka dan dada bincin suka fita malam ba sai suka je suka haɗu ba kowa bai san kowa ba suka yi ta zabga yaki suka yi ta faɗa suka yi ta faɗa ashe musulmi da musulmi ne suke ta suke ta kashe juna duhu waɗancan sun zagaya wai sun zuba da kariya su ma nan sun dan zagaya su ba da kariya sai suka jiwo motsin wasu a ai ga su can su ba suka ce ai ga su can sai aka haɗu kawai akai ta saran juna har sai da suka zo suna dama ashe manzo Allah ya ba su wani kirari yace in an haɗu fa in tarin cabe fa ba a gane juna ba a ce ham la yunsirun ha la yunsarun hamim ha'un da mimun ne layun sarun wannan shine kalmar da za ku rinka faɗa dan tsakaninku da kafirai duk wanda ya ji dan uwansa ya gaya mana wannan to gane wannan musulmi ne dan uwanka kawai sai suka ji gaba ɗaya kowa yana faɗa subhanallah ashe duk mu musulmi ne wa zulzilu zilzalan shadida kawai sai aka ce jama'a tsagaita wuta an yi kuskure a tsagaita wuta an yi kuskure labari ya zo manzo Allah ya ce man aka ce manzo Allah ƴan uwa sun fita an fita tsaro an fita kewaye an yi kuskure an haɗu an sassari juna an kashe juna manzo Allah ya ce jirahu kun fi sabilillah duk raunin da kuka ji yana wajen Allah zai ba ku lada wa man qutila minkum fa innahu shahid duk wanda aka kashe shi a cikin ku kuma ya zama dan aljanna ba ai mutuwan banza ba wannan shine kaɗan dangane da abin da ya faru bari mu ji me sababin wannan yakin yakin ahzab ghazwatul ahzab Allah yana ba mu labari akan ni'ima da yawa mu'minai da falala da ihsani ga bayansa masu imani ta yadda ya kautar musu da abokanan gaba da suka yi taro ta'allabu wa tahazzabu a amul khandaki suka haɗu ƙungiyoyi na kafirai ka san idan wata ƙungiya ce guda ɗaya ta kafirai za ta yaƙi ka da ɗan dama dama amma suka haɗe baki gaba ɗaya Allah ya ga cewa an yi niyyar makirci da kaidi wannan Muhammadu da muminin suke tare shi. Wani abu ya faru a Shawwal ne shekara ta biyar daga dawowar manzan Allah daga Makka zuwa Madina. Watan Shawwal. An gane an yi Ramadan an shiga Shawwal shekara ta biyar sai ga yaƙi ya tashi. Gazuwatul Khandaq. Musa bin Uqba da shi da wasu cikin masu bayani akan sira suka ce shekara ta hudu ne ba shekara ta biyar ba. Abin da ya faru shi ne, wasu ƙungiyoyi ne cikin kafirai manya-manyan Yahudawa na Banun Nazir, wanda annabi ya taɓa korarsu daga Madina ya ce su koma Khaibar. ku gane karatun yahudawan banu nadir akwai yahudawan banu kuraiza a madina kabilu ne na yahuda duk a madina suke kun san madina ita ce garin yahuda a makka ba wa yahuda to su banu kuraiza su sun zauna a madina da alkawarin ba za su taba annabi ba bai zai taba su ba kuma duk abokanan gaba idan sun zo ba za su haɗa baki da su a yaƙi annabi ba amma abun mamaki da wannan yaƙin ya zo da yake kafiri kafiri arne arne wallahi sai suka warware al'aura dan ba su da garanti ba kar a suke jiki ba su da tabbas kawai suka warware alƙawari sai gashi an haɗa kai da su aka ce a je a yaƙi manzon Allah to su banu nadir kun karanta sira za ku ji tarihin waɗannan ƙabilu banu nadir akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza to yanzu na magana kan banu nadir su banu nadir sun zauna a madina suka yi wa annabi laifi za mu zo a tarihi wata rana mu faɗa ba na son shiga cikin kisar annabi ya ce ku fita ku bar garin madina ba garin ku bane ku fita ku tattara kayan ku in ba ka ba zan yake ku saboda izzatul islam suka hana da kayansu ba su tsaya ko ina ba sai khaibar kuna jin dai khaibar to shine aka je yakin khaibar a shekara ta bakwai kuma wanda wata rana mu zo mu bayani akan yakin khaibar a shekara ta nawa ta bakwai to ku rike wannan tarihin koransu da aka yi aka suka koma khaibar din nan suka mamaye wuri ne mai ruwa wuri ne mai inuwa wuri ne mai kayan noma wuri ne mai arziki da duwatsu da menene sauransu to da aka je khaibar ma aka yaƙi aka musu fata-fata to wai shine har yanzu yahudawan wannan zamani har yau har gobe suna fada niyyar sai sun shiga ƙasar saudiya sun yi yaƙi sun kwato khaibar cewa ai iyayensu da kakanninsu da annabi ya kore su a madina khaibar suka zauna to sai aka ce ai khaibar din ma ba taku bace khaibar din ma da aka je yake ai annabi koran su idan ba wurin su bane zama aka yi da alkawari shi ma khaibar din za su zauna in sun noma rabin amfani za su dauka rabi musulmi za su dauka inda nasu ne a zo a ce sai sun bada haraji to shine suna da wannan tunanin ko ba dade ko ba jima sun ce kafin duniya ta kare sai sun koma khaibar sun zauna a garin su khaibar ɗin yau gaba ɗaya garin musulmi ne a ci kun sa akwai babban faɗa ko ta kukula fa da abubuwan da suke canjawa wurin ka karanta tarihi haka in sun yi wani motsi sun ce za su yi kaza za su yi kaza dama abin yana na a rubuce Allah ya samu bakarhunsu to waɗannan banu nadir yanzu ba suna jin haushin an kore su daga madina ba kawai suka haɗa manyansu irin su sallam ibnu abil huqaiq ko haqiq sallam ibnu abil huqaiq ko haqiq da wani sallam din na biyu sallam ibnu mishkam wannan manyan yahudawa ne da kinana ibnu rabi'a kaga waɗannan mutane guda uku su ne manyan banun nabi sallam sallam ibnu abil huqaiq ko haqiq sallam ibnu mishkam da kuma kinana ibnu rabi'a ba su tsaya ko ina ba sai makka suka tafi garin makka suka je suka tarar da manya-manyan kafiran shawa, manya-manyan kafiran mai shawa. suka ce wai me muke zaune a nan za mu zauna muhammadu yana mana wulaƙanci me muke zaune a nan ga abin da ya zo ya a maka ya zo ya kama madina ya mamaye madina ya kore mu muna 'yan uwa kawai mu shirya mu je mu yaƙe shi to kaji asalin farkon shirin yakin ahzab to kaga shi yaki da kake gani malam ku kula sosai ku yi karatu ai zuwa ake ayi kulle kulle ayi surutai ayi yan maganganu daga nan ne in an yi wannan maganganu kuma sai yaki ya balle sai a kukkulle abin da za a kulla to kun ji abin da aka yi suka ce kawai ku zo mu tafi mu je mu yaki muhammadu su su sallam da suka taho daga khaibar su banu nadir suka yi alkawari da ke suna da noma suna da kudi suka ce wa ƙurayshawa kafirai duk abin da ake nema na taimako za mu taimaka mu ku zo mu tafi kenan in kun gane yakin ahzab waye ya fara gayyato shi yahudawan banu nadir su ne suka gayyato kafirai ƙuraisha na makka aka ce a taho su kuma suka amsa kafin su karisa sai suka tafi gurin ƙabilar gatsfan wata ƙabila ne ta gatsfan suka ce gatsfan me kuke jira muhammadu ya zo ya yi ƙarfi a madina za mu zo mu bashi sai musulunci ya zo ya cinye mu da gidajenmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ku zo mu tafi mu je mu yaƙi mutumin nan mu gama da shi dare daya ratfan ma ta ce akwai taimako eh to za mu tafi mu tafi kawai suka ai amsa Qurayshawa ma suka ce to ku bari mu ma muna da sauran kabilu da garurruka a gefen mu duk za mu gayyato su duk kafiran da suke kewaye da makka gaba daya suka gayyato su da mushrikai suka gayyato su a lokacin suka haɗa baki aka yi tafiya guda ɗaya mala akan ra'ayi ɗaya duk annabi yana madina yana cin shi yana musuluncinsa a shi ana ta ƙulla masa shari ku riƙe wannan tarihi haka musulunci yake ana tafiya ana zaman lafiya kudin wasu tsinannu sai kaga sun tada wata fitina sun ƙulla wani abu da za su kawo tashi hankali to ku musulmi kar ku manta tarihi su ma ƙuraisha suka yi yogayensu kun san waye shugaban ƙuraisha a lokacin abu sufiyan ibn sakhr abu sufiyan dai lokacin bai musulunta ba shi abu sufiyan baban mu'awiya kenan ibn abi sufiyan abokin annabi ne tare suka yi yaranta irin lokacin wasan yara dinnan tare suka yi da aka hasada ta shiga ransa yaya annabi ya samu wannan ɗaukaka har ya zama annabi har ake binsa ake kaza shi kuma yana ƙara da haka shi ma sai ya zama shugaban mai kafirai shi kuma manzo Allah ya zama shugaban mai muminai musulmai Abu Sufyan shi yayi jagorancin wannan runduna yace ku zo mu tafi ya fa san manzon Allah ya san abokinsa ne ya san aminantakansa amma ka rabu da aqida idan ta tashi mutum sai ya manta sai rufe ido kawai shikenan Ghatfan ita ma tana da shugabanta ƙabilar Ghatfan da na gaya muku ɗazu shine Uyaina ibn Hisn ibn Badr kaga shugaba na biyu daman su ko a kafircin fa ba sa tafiya ba shugabanci kai ne musulmi kake zaune kara zube kafiri baya zauna baya da shugaba duk tsiya duk rabuwan kansu wallahi da shugabansu da aka kuwa da kanku ku rinka fidda shugaba ko ma da kungiyar taku da kungiyoyi ma dai ku samu shugaba in ta rikice shugabannin sa haɗu su shiga ɗaki su tattauna da aka ita ma zafan tana da shugabanta uyaina ibnu hisnin ibnu badrin to suka haɗu sun kai mutum dubu goma kafiri dubu goma kurin manzon Allah sallallahu alaihi sai ji labari ai ga rundunar nan ta taho kimanin dan adam mutum dubu goma sun taho Madina za su maka kewaye dai za su halakar da kai da kai da sabanka a Madinan a lokacin gaba ɗayanta garin Madina duka bai wuce masallacin Annabi da yake yanzu ba da kewaye Annabi ya ce wa musulmi to ku maza ku tashi zama bai same mu ba a zo a yi tonan a yi rami a hafirul khandak a yi rami a kewaye garin madina gaba ɗaya mutu ne ta da rami duk wanda zai shigo mana sai ya fada wannan rami kafin ya kokari ya tsallako ya shigo mana shine asalin ganuwa da kake gani an kewaye kano da me da ganuwa duk ainihin tsohuwar kano zaga akwai badala badala ko to zaga duk inda gindin badala nan take rami ne ai daman tono ne ake yi sai a toni rami a ta tara ƙasa a ta tara ƙasa ƙasa rami ana tarawa ana tarawa sai a kewaye gari da shi gaba ɗaya duk wanda zai taho zai shiga garin in dai bai shiga ta kofa ba to bai isa ya tsallaka ba dan koni uban rami ne zai fada bai isa ya tsallaka kafin ya yi wannan kuma akwai jami'ai an kafa mutane sojoji yan leƙen asiri suna hango ka kafin ka zo sun har ma kibiya to sai a saka kofa ita kofar kuma sai a samu ribatsi masu ribatsi sai a sa jaruman sojoji da bindigogi da makamai kar ku yadda ku bari a shigo ta kofa wannan kuma daman an san ba su uba ne kawai mayaka ne ake sawa to shine manzo Allah ya ce duk wanda iya da ya zama yana ribadi yana gadin kofar gari to wannan in ya mutu shi dan aljanna ne kawai mai ribadi bayi da bayi da bayi da sakamako sai gidan aljanna masu gadin kofar gari wannan shine ya kamata duk wani gari na musulmi su rinka yi masa amma yanzu sai suka daina sai suka kama ring road mai kwan a tone garin a tone shi a kewaye a yi kofa ɗaya kaga za ku samu tsaro duk wanda zai shigo kano dole shigo ta wannan kofar za a caje shi duk wanda ya wani abu zai fita daga kano zai fita da Kano din duk abin da za a cikin Kano sai an kama wa zai ko dai ya shigo ta kofa ne ko mai ta gano ko mai sai tsallako ba to shine ake cewa a rinka barin tarihi a daina lalata tarihi amma ya duba duba gano wannan badalan nan tun daga gidan murtala har abin da ya je kewaya je ka buga har ya tsallaka kofar ruwa duk an cinye yan jakuna sun ɗebe ƙasar sun sai da ita masu jaki an yi hanya an sassera wasu sun yi shaguna an yi garejin motoci wasu sun kakkara gidajensu wani kududdufi ne an cike shi an yi gini wanda yake da hanya sai dai gwamna ba shi takarda kwarar sai ya gina guri babu tarihi ya mutu kawai dai an bar mu da kofar gadon kaya kofar kabuga kofar sabuwar kofa kofar dan agundi kofar mazugal kofar na'isa kofar kansakali kofar baba ali ko marwaye duk dai ga sunan ai a tarihi waɗannan ƙofofin da kuke gani mayaƙa ke tsayawa a gurin da makamai suna gadin garin gaba ɗaya kuma duk wata ƙofa idan ka ga gefen ta akwai badala inda ƙasashen waje ne ba sa bari a taɓa musu wurin tarihinsu ba za su yadda don neman kuɗin wani ba kawai saboda wani yana neman kuɗi ko zai gidan mai ko zai hotel ko zai yi gidan zama ko na ba rushe tarihi na shekara ɗaruruka dubai saboda yara su tuna da jaranta iyayensu jarumai ne to annabi ya ce a kewaye gari in mun samu dama tar za mu yi bayani akan ganuwa ɗin nan da badala muhimmancinta a rayuwar musulmi da kuma tsaro duk garin ku in kun rufe shi kirib za a yi rufe kanan fa gaba ɗaya gada ma kirib za a rufe ta a ce duk wanda yake bayan nan gurin ba a cikin Kano yake ba duk wanda zai shigo kuma za a rufe kofar dole sai an caje shi ba wata motar da za ta shigo ba a caje ta ba ba wani abin da za a fita da shi ba a caje ba za a iya yin kofofi adadi a saka jarumai tsayayyu gwamnati ta sa kyamarori da kayan aiki ba za a iya ba ne za a iya yi in sun ga dama katanga ma ta karfe za su iya yi da rodi da bulo bulo su kewaye garin gaba daya me zai hana ba abin da zai hana to amma tunda akwai interest din wasu ba za a yi ba yanzu dai madina dai annabi ya ce to zama bai same ku ba wallahi malam haka aka fita aka kama tono tono kai sabai sun aikata ka tuna fa ba da gireda ba malam yau ko da gireda ne aka ce za a yi tonon da a kewaye garin nan ai akwai aiki wallahi malam haka suka nemi diga da magirbi gatari ne duk wani abu da ka sani na kayan tono kowa ya zama jarumi kawai da manya da yara har shi annabi ya bida aka je aka yi ta tono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Salman al-Farisi mazanin yaƙi tsohon mutum dattijo shi ya ta ba da shawara ya ce ya manzo Allah a tona can a bar nan a tona can a bar nan mu ga ta inda za su shigo mana in suna gadara da yawa mu ko muna gadara da dabara taimakon Allah musulmi suka yi ta tono manzon Allah da kansa ana tono yana daukan ƙasa a gadon bayansa yana zubawa da kansa ba a tona a zuba ƙasa ya ɗauka a tona aka zo aka tarar da wani dutse ya gagara fashe ya ce ku gafara ya karɓi gudumar iddaci dutsen da ya dake shi sai ya ramarmashe sai wuta fa sai ya ce daga nan Allah ya nuna mun gidan benin kisra da kaisara farisa na gano musulunci sai ya ratsa gidan kafiran nan gaba ɗaya ya wuce insha Allah Allahu akbar an samu a wannan tonan shi kansa ka sira da daɗi Allah ya kawo wata rana mu dan karanta sirar tonan a wannan tonan da manzon Allah ya yi da shi da sahabbai an samu su alamomi da ayoyi masu ban mamaki da mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to jama'a ga mushrikai sun iso sun iso Madina da suka zo sai suka sauka a can wato kusa da dutsen Uhud ta gabar da Madina amma kusa da dutsen Uhud wasu kuma suka suka suka sauka wajen a Ali Madina wajen Awali kenan suka sai suka rarrabu ku duba dabara su dubu goma nan ka ce kar mu haɗu wuri ɗaya wasu ku tare mana can wasu ku tare mana can kaga wannan rabuwar da suka yi wasu ta can wasu ta can wasu ta ƙasan wadi wasu ta saman wadi shine qur'ani yace iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku ta saman ku saman madina ta da ƙasan madina suna shirin ko kun bullatacin za su tsare ko kun bullatacin za su tsare ku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbai gaba ɗaya a lokacin ba su wuce mutum dubu uku ba kafare ko mutum nawa dubu goma hai sun dinka su nawa sau uku da ƙari annabi ya fita da shi da sahabbai a tare da shi wasu suka ce ma mutum ɗari bakwai kai abin fa akwai tashi hankali manzo Allah ya ce to abinda za ku yi ku ba wa dutsen sala akwai jabal sala a madina an Allah ya kai ka za ka ganshi ku ba shi baya ku fuskanci abokanan gaba gaba da gaba ku sa dutsen sala yana bayan ku ku rinka hango mana abokanan gaba shi wannan ramin da aka yi rami ne mai bala'in zurfi kuma ba ruwa a ciki ba zai taɓa yiwa wani mai abin hawa ko wani mai tafiyar kafa ya iya tsallakowa ya iso kan sahabbai ya zo gurin manzo Allah saboda wannan uban ramin da aka yi na tono ba bai rai ba a kamar yanzu aka je unguwar ku ne sai ka je ka tarar da an yi wani mugun rami mai zurfi bayan ramin kuma a sama ramin an yi zuba kasar da aka tona na ramin duk an tara ta tayi tudu ya za ka yi ka shiga kuma ka duba wata fa'ida in ruwa ya ruwa damuna ta zo sai ya zama mai kogi ya za ka yi ka tsallake to shine amfanin badala da ganuwa da ake kewaye gari ake wanda Allah ya ce ina mata ina yara ƙanana aka ce da su ya tara su wani guri guda aka ce ku je ku zauna a can Banu Quraiza wannan Yahudawa da na gaya muku sun karya alkawari a Madina suke su suna gabar Annabi ya san cewa yana da alkawari da su da haka hankalinsu a kwance ya san ba za su yaƙe shi ba kuma ba lalle su taimake shi akan yaƙan abokanan gaba ba amma dai ya san ba za a yaƙe shi ba su kuma a cikinsu akwai mayakai sun kai mutum 800 huyay ibn akhtab an-nadari huyayyu ibn akhtab an-nadari sai ta horinsu yana ta musu magana da ƙarshe suka ce kai alƙawarin nan da muka yi da muhammadu mun warware shi ba za a yi ba kawai ya ce mai kuke nufi suka ce ka gaya muhammadu mun warware alkawarin kuma ka gaya masa za mu je mu haɗa ƙarfi da wannan rundunonin yaƙi da suka taɓo za su yaƙe shi mu ma muna tare da mayaƙansa a yau kaga matsala su kuma suna cikin madina kaga an bude kofa ke to wannan shine illar kai alkawari da mutum ya warware kuma wannan shine ake so musulmi ya zama mai basira da tunani kullum ya zama kana da plan guda biyu a rayuwarka ka ji ko kullum ya zama kana da plan biyu in abu kaza yayi alhamdulillah in bai yi ba kuma me kaza in ka rike plan da zaka yi failing think twice ka yi tunani sau biyu ƙwarai da kaji wani abu yana tasowa to ku fara shiri karka mai da shi rumu rumu rumu ne fa ba mamaki ya faru ka ɗauka to yanzu abu kaza da ake sha zai faru zai faru za a mana kaza za a yi mana kaza to yanzu ya za mu yi kar mu zauna sai abin ya faru ba let us think before ba think after ba you should think before not after Thinking after is regretting. Amma thinking before is planning. Kana planning kana tsari ke. Ka kula fa ana karanta maka tarihi ne don ka zama bai basira. Suka warware alƙawari. Wallahi malam labari ya zo musulmi malam nan da ka san an watsa musu ban sanyi suka ce ka yanzu banu ƙuraiza sun warware alƙawari su ma yaƙar mu za su yi عظم الخطب على المسلمين واشتد الأمر وضاق الحال ابن كثير يقول الأمر يتنجى حالي يشق قنشي شيني الله يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wancan lokaci ne Allah ya jarabe muminai ga an fi su yawa wadancan mutum dubu goma su dubu uku kafiran amanan da ake tare da su yahudawan banu ƙuraiza su kuma sun warware alkawari sun haɗu da 'yan uwansu da banu nazir suna fada saɓani tsakaninsu su a junansu amma in suka zo fada da musulmi ba haɗewa suke haka suke mana sai su kulla muku fada a tsakaninku ku ta yi yanzu kun gaya ana ta toyawa ana kwashewa a kanin ku ana ta yi ana ta yi gari ya yi zafi an yi sama an yi ƙasa an yi mai an yi mai ashe lokacin da muke wannan kuma ana can ana shirin wani yaƙi da za a yi mana daga waje a arewa gaba ɗaya muna nan muna faɗa da junanmu a nan su kuma waɗancan sun shirya za su mana kwab ɗaya a lokacin da kake ta faɗa ai sai an daure dan uwanka wallahi sai an kashe shi wani ma ya ce wani ma jininsa ya halatta wallahi za mu yi fada za mu yi kaza to dukkan ku gaba ɗaya su kuma abokanan gaba sun dunkule ku za su murkushe ku su kuma za su taimaki wasu abokanan gaban naku akan ku gaba ɗaya sun zo kuma su yi bambancewa tsakanin wani da wani kawai musulunci shi kuma yanzu za su yi fada da shi baka gane ba har yanzu baka fahimta ba to haka suke mana duk lokacin da kaga an hada fada ana kaza kaza kaza to akwai wani abu a baya kuma gashi nan dai kun san halin da kasar nan take ciki yanzu an fara alkunut an fara alkunut ana addu'a an shirya mana za a taimaki wasu za a kuma a danne wasu wai abin da ake cewa wai mutane ne abokanan gaba sun biyo suna neman su dukkan suke nema za su halakar da su sai suka gudu suka hau kan bishiya da suka hau kan bishiyar na abokanan gaba sun biyo suna gindin bishiyar suka kama fada akan bishiyar ma ba su kuma abokanan gaba suka dauko diga suna sare bishiyar gaba daya to halin da muke ciki kenan yau a Najeriya malam haka aka zauna sai da aka kusan wata guda cur sun kewaye madina ba wanda ya isa ya shiga ba wanda ya isa ya fita wata kamar yanzu a ce an rufe Kano wata guda ba wanda ya isa ya fita ba wanda ya isa ya shigo to ya kaga kaga amfanin tana da abinci ko kaga amfanin tana da mai ko kar ku dogara wai kullum sai ya shigo muku da wani abu ya kamata kuna da shi amfanin tanadi kenan yanzu Kano tana da masarar da za ta iya shekara kaza tana ci a cikin garin Kano sto sto ta ajiye ko da wani abu ya faru ba za a iya fita gari ba Kano ta tanadi wannan shinkafar ta yanda Allah ya kiyaye wani abu ya faru za a iya shekara kaza ana cin shinkafa cikin gari Kano tana da tattasai da tumatir ɗin da ta tanada za a iya wata biyar shida shekara ɗaya ana ci? Kano ta tanadi albasar? Ko ku duk kullum sai an kawo mata? To kar ku yadda ku taro faɗa da rigima da yaƙi in ba ku yi tanadi ba. Kun ga wutan nan da kuke gani? Ana iya datse ta. A rufe ta kirif ba za ta shigo ba. Kaga ruwa? ana iya zuwa a faffasa hanyar da ruwan yake shiga gidan talakawa kaga duhu kaga network ɗin nan da kake buga waya wallahi in sun ga dama minti ɗaya yawa za su ɗauke gaba ɗaya ƙasar ba network baka isa ka kira wani waya a can ba baka isa ba kun yi wannan tanadin shirin kun kimtsa to ya za ku taro rigima ko kana fada da abokin gaban ka kake neman fada kai wannan shiri in yaki ya zo fa baya lissafi in yaki ya zo baya cewa ka tanadi kaza ko ka tanadi kaza ba yayin da kawai gari baka da abinci yayin ka ba su abinci goje ba abinci shago ba abinci kasuwa ba abinci duk shaguna an cinye abinci ya za a yi abu na gaba shine sai cin ganye da kuma mutuwa yasa manzo Allah ce la tatamannu liqa al-adu ku daina fata da burin haduwa da abokanan gaba was'alullah al'afiya ku nemi Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya amma ina so in gaya maka annabi da ya kewaye madina ya tanadi ko bai ba sai da suka yi tanadi wata guda abokanan gaban nan suka ce mu ga wanda ya isa ya fito su sun kasa shiga kan musulmi suna ta lissafi sai da aka san kafiri tsoro suna ta lissafi to su shiga ne ko su shiga su musulmi ba su iya fitowa ba su kuma kafirai ba su iya shiga ba aka share wata guda amr bin abdud al'amiri yana cikin jaruman sojoji masu jarinta shahararre ne tun a cikin jahiliya ya hau abin hawa ya ce wasu jaruman sojoji cikin waɗanda suke ganin sun shirya wa mutuwa su biyo shi shi wannan fa yana cikin kafirai ne wannan amr bin abdiwud al'amiri ya ce mun gaji da zaman nan yana jin shi jarumi ne kuma sananne ne tun a jahiliya tun kafin musulunci ya zo ya ɗebi wasu ya ce ku zo mu je mu afka musulmin nan kun ji kawai suka bi shi kenan yanzu ya fara kaiwa dokala arna kafirai suka ce yau sai sun shiga madinan nan in wuta ce sai sun shiga ka duba malam iya ƙwarewar yakin manzan Allah sallallahu ka san saboda ka Allahu akbar wato annabi wato duk inda ka taba manzan Allah wato ogani a cikin abu gaba daya ni da nazo ina karanta ne nace to wai yaya annabi ya gane za su zo wallahi annabi kawai sai ya ce ku shirya akwai masu tahowa yace kuma ku shirya za a haɗu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanadi wasu jarumai cikin musulmai yace ku shirya ku kinga yace ku fita ku je kai mala an tsorata ko mutum ɗaya ba wanda ya iya motsawa ya shiga ya tafi cikin musulmai ku je ina so ka gane hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida alam an jarrabe mu'mini an kada su hanta ta kada Ali bin Abi Talib kai sai fita jarimi manzo Allah ce Aliyu yace yace fita zance ya kare Aliyu ya fita kawai ko ya dawo ko ba ya dawo ba ya fara fafatawa da wannan kafirin Amr bin Abdul ya daki Aliyu Aliyu ya dake shi ya daki Aliyu Aliyu ya dake shi Aliyu da ya same shi da takobi ya masa wani mummunan sara sai gashi ya zama gawa Aliyu ya dawo ya ce ya Rasulullah na kammala da shi. Allahu akbar. Annabi ya ce kun ga wannan alamatu ne alal nasri. Alama ce akan me? Akan nasara. Tun da kuka ga dukan farkon make su, to za mu yi nasara a kansu. Malam ana cikin wannan yanayi. musulmai suka ce ya rasu lallahi me za mu rinka cewa shi ne kuwa musu wannan addu'a ku yi addu'a ku roƙi Allah kurin sai ba ga iska ta taso ba iska iska ta tashin hankali mai ƙarfi kuma wallahi malam ta tunkari wajen kafiran nan babu wani tanci guda ɗaya da ya saura a ƙasa duk sun yi sama ga ƙura ba iskar kaɗai ba ne da ƙarfi kuma da ƙura tana tafa da yashi in ka buɗe bakinka ta cika in ka buɗe idan ka ya cika ga duhu ta taho da duhu ko da rana ne ana iska duhu sun hura wuta suka nemi wutar da suka kasa gane a ina ma suka hura wutar ya shi ya binne ta kawai suka ce to kowa ya kama gabansa wani shugabannin da na gaya magana ta jama'a kowa na kira jama'arsa ya suwa ne ya suwa ne mu tafi kowa ya gudu kowa ya gudu kowa ya gudu a ba sai suka fara gudu ba to shine Allah ya faɗa mana ayar da Allah ya karanta mana يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا فجنودا لم تروها ya kwanda kun imani ku tuna ni'imar Allah akan ku da aka je yaki kuka tsorata kuka birgita Allah ya aiko da iska ta muku aiki aikin da takwabin ku bai muku ba ba za ku tuna ni'imar Allah ba wa junudan lam tarauha ashe Allah ya haɗo da mala'iku a cikin iskan nan kuma ku ba ku ganin su amma Allah yana gani sunan iskar saba in ji mujahid kamar yadda manzon Allah yake cewa nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur Abdullahi dan Umar yake cewa أرسلني خالي عبد الله بن مطعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة كاونا يا أيكيني أدران خندق كاونا ناشين عبد الله بن مطعون درمي سني كإسكا يتوران مدينة yace kai yunwa ta yawa ka je ka lallaba ka bi hanyar da za ka bi shiga cikin gari ka je ka nemo wani abin da za mu ci bai isa ya tafi ba ya ce sai na je gurin manzo Allah ce ya rasulullahi zan shiga gari za mu yi wa mata magana a bamu abinci yunwa annabi ya ce je ka manzo Allah ce man ataita min ashabi famurhum yarji'u ka ce duk wanda ka je ka gani cikin sahabbai na ka ce su dawo in ka je madina ka ga wani ya tafi ka ce su dawo ya ce wallahi haka na tafi iska tana kada komai iska kamar za ta ɗauke mutum ya ce duk wanda na haɗu da shi a hanya ce annabi ya ce a koma annabi ya ce a koma annabi ya ce a koma a fa koma wannan tashin iskan ba ya nuna ko ba za a yi yakin ba ne a fa koma ya ce wallahi ba wanda yake juya wuyan sama ya motsa ba wanda yake ya ce ina da garkuwa tawa ina rike da garkuwa ta yaƙi an san garkuwa ko ya ce iska ɗin ta bugi garkuwan nan kamar lema ce haka ta ƙarfe kuma ta ƙarfe da sai ta buge ni in ji zafin abin da ta daki wannan garkuwatawa sai da wani ƙarfe ya zo ya dake ni a kafaɗata ya illata ni to Allah tabaraka wa ta'ala ya turo iskan ne ba don ta wahal da muminai ba amma don ta taimake su ta agaza musu to kuma ashe su iskar suka gani kawai su musulmin akwai wa junudan lamta rawa akwai runduna kuma da ba a gansu ba Allah ya ce ba a gansu ba ashe wannan rumfunan da suka yi ta tashi sama mala'iku ne suke wullar da su su tumɓuke su su ɗaga su sai iska ta yi gaba da su ashe tsoron da suka ji a cikin zukatansu mala'iku ne suka samu tsoro kowane shugaba yana ta kiran mutanensa ko gudu ko gudu a tafi a tafi a tafi a tafi saboda Allah ya sanya musu arro fi qulubihim roba Allah ya sa musu tsoro abinda nake so na ce da ku musulmi idan kun tsaya akan gaskiya malam duk shirin da kafiri zai muku na ya illata ku ko ya kashe ku ko ya harbe ku ko ya yage ku inda za ku rike gaskiya ku rike addini tsoro kawai Allah zai sa musu firgici da tsoro a cikin zukatansu wallahi ba za su iya yagar ku ba wallahi to amma me problem din mun ki mu rike gaskiya mun ki mu yi addini akan gaskiya da haka in mutum in musulmi bai yi addini akan gaskiya ba bai rike gaskiya ba to za a bashi da abokin gabansa wanda ya fi ƙarfi shine zai rinjaye muna tsakiyar yaƙi lokaci ya cin mana amma fa yaƙin ahzab yawwa za mu dakata a nan insha Allah sati mai zuwa za mu ɗora bi idin Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi ba a gama karanta ayoyin ba fa ayoyin da suke magana akan yakin suna da yawa za mu shiga ma wasu surori da za mu ɗaɗɗebo wasu ayoyin da zai mu haɗa labarin yakin ya fita sosai tas وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته